بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المكتوم وبرزخ المحمدية وقلب الأطفال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس في مولد كتاب كاشف الإلباس في الشيخ السيد إبراهيم بن ياسر ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن تباهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowan karatun littafin mu mai albarka na awdahul masalik ila alfiyat ibn malik na babban malami al-imam ibn hisham al-ansari wanda a wannan zama shine zamu tashi zama na goma sha ɗaya wannan zama shine zai zame mana halka na goma sha ɗaya inda zamu tashi kan fasali da yake magana akan alamomin da ake gane fi'ili da su malace mana faslun rabewa mana wannan fasali ne da zai rabe mana bayani akan matsalolin da suka shafi fi'ili yanjalul fi'lu bi arba'i alamati fi'ili yana bayyana yana fitowa fili a gane shi shine ma'anar yanjali yana fitowa fili ya zama to an gane shi an fahimce shi da alamomi guda uku da alamomi guda uku wannan sharhin baitin da ibn malik yake cewa bisa fa'alta wa a tatuwa ya tsali wa nunin akbilan na fi'ilin yan jari. Sharhin wannan baiti ne zamu abin nan don ya kamata mu rika kawo su baitocin. Bisa fa'alta wa a tatuwa ya tsali wa nunin akbilan na fi'ilin yan jari. To kusan sharhin shi ne malam nan zai mana magana. Ihidaha ɗaya daga cikin alamomin da fi'ili yake waruwa gabarin sauran ‘yan uwansa guda biyu shine suna da harafi shine ta'ul fa'il ta ta mai yin aiki. Ta'ul da ake sanyawa a ƙarshen fili da suke nuna cewa wannan ta'ul ɗin ita ce fa'ilin da ya aikata wannan aikin da ya zo a bayanta. Mala ya ce mutakalliman kana shi fa'ilin ya kasance mai magana ne akan kan shi ka kumtu kamar faɗin ka kumtu na tsaya ko na tashi tsaye to kumtin nan fi'ili ne da yasa saboda wannan tadin da muka gani ka jona mata wanda suke magana akan kanka ita ce sa'ul fa'il aw mukhataban ko ko abokin zance ne tadin ta abokin zance ne wanda ne kake magana da shi nau kamar faɗin ka tabarakta albarkar ka ta yawaita tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkarka ya ma'abocin girma da girmama girmama ta yawaita shi ne ma'anar tabarakta ka yi albarka albarka mai yawa kaga wannan mukhatabi ne kana magana ne da wani to a waɗannan halayen duka guda biyu a waɗannan halayen duka guda biyu yana nuna cewa wannan taɗin tana magana ne akan fa'ili sauraka waɗannan ta wannan taɗin tana magana ne akan fa'ili sauraka wannan fi'ilin na kum da tabaraka to dukkanin su shine ne saboda ga ta'ul fa'il ta ce kowane ɗaya daga cikin su wannan shine alama ta farko alama ta farko aswaniyatu alama ta biyu aswaniyatu alama ta biyu da take shiryarwa akan wannan kalmar fi'ili ce take nuna shoka cewa wannan kalmar ba suna bace kuma ba harafi bace ba shine sa'ut ta'anis as-sakinatu sa'ut ta'anisi as-sakinatu ta ɗin matun taka ɗaurarriya. Kaga kalma ƙarshen ta an sa mata ta wanda take ɗaurarriya, ta buɗaɗɗiya kuma ɗaurarriya. To wannan na shiryarwa akan cewa wannan kalmar fi'ili ne ba aiki bane ba. A fi'ili ne ba suna bane ba. Ma'ana aiki ne ba suna bane ba. Kamar me? Kamar faɗin ka. Ka kamar kamar faɗin ka kamar ta tsaya. Kaga ga ta'un nan ta zo a ƙarshen fi'ili. da ta zauna kaga ga ta'un nan daurariya ta zuwa karshen fi'ile waɗannan kalmomi sun nuna cewa waɗannan kalmomin fi'ile ne ta saboda ga ta'un nan ta zo a karshen su malai ce fa ammal mutaharrikatu amma ta wadda take ne wasan wasanin nata fataha ne ko rufu'a ne ko kisra ne fatakhtassu bil lismi wannan ta ke manta ne ga suna mafi yawa akan zo da ita ne don warewa tsakanin sunan namiji da sunan mace ita wannan yawa takan zo ne don a ware tsakanin sunan namiji da sunan mace na ce maka mafi yawa na akwai sunayen da ba a ba su da tam na matan da ba su da tam akwai na mazan kuma suna da tam saboda ka shi ta na ce mafi yawa suna malamai sun kai sun kawo akan cewa ba ta ce kawai take ware wannan sunan namiji ne wannan sunan mace wadan duk ana samun sunan mazan da ba shi da yake da tsadar sunan mata kuma da bai da ta za ta ce mafi yawa ka qa'imati kamar faɗi ga qa'imatu mace wadda take ta tsaya mace wadda take tsayayya ka gani to shi malai ce bi hasain al alamatain da waɗannan alamomin ne guda biyu waɗannan alamomi shine ta'ul fa'ili da ta'u salisa sakinatu su ne alamomi guda biyu da makaranta ko to da su ne rudda aka yi mayar da raji alaman za'ama bisa wanda ya raya wanda ya raya harfiyata laysa wa asa ya raya cewa da laysa da asa wai harafi ne ba fi'ili bane waɗannan alamomi guda biyu duk suna shigan ma laysa suna shigan ma asa ta'aliki na uku in kun ga na tsallake ta'aliki ina ganin bai da wani wani abin da mun koma ta kan shi ne amma an ga ta'aliki na uku ban san ana ko ta'aliki na nawa ya sa na ɗaya a wajen asadin na to masu duba pdf ta'aliki na ɗaya in masu duba littafi ne ta'aliki na uku malam ce zahaban farisi abu aliyul farisi ya tafi malami ne babba daga cikin malaman na hau abu aliyul farisi ya tafi wata bi'ahu abu bakr bin shukairin abubakar dan shukeri shi ma ya bi shi ma'ana su ra'ayoyinsu ne za mu faɗa yanzu ila anna laisa bisa cewa laisa harfun cewa wai laisa harafin ce da abu aliyu farisi da abubakar bin shukairin sun tafi akan cewa wai laisa fa'il laisa harafi ce wai ba fi'ili ba ba aiki ba ce ba ana ana tare li kauniya saboda kasancewarta dalatan ala nafi mai shiryarwa ce a bisa kora islama kamar ma shi sa suka shigo saboda haka ainihin harafi ce ba fi'ili ba ce ba mun ji wanda suka tafi akan maganan lesa ko to sannan kuma wa zahabal kufiyuna mutanen kufa malaman kufa sun tafi ila anna asa bisa cewa asa harfun harafi ne likauniha saboda kasancewanta dalatan ala taraji mai shirarwa ce a bisa taraji ma'ana kaunar faruwar wani abu bisla la'alla kwatan kwatin la'alla su kazina kazina su hujja wasahihu ingantaccen magana ingantaccen zance annahu ma fi ilani da laisa da asa dukkanin su fi ilaini bi dalili kabulihima dalilin karbar su ta attanisi karbar su ga sadin matuntaka fi na'u cikin kwatankwacin faɗin ka laisat hindul muflihatan kaga ce laisat hindu ba mai rabauta ba ce ba wa asat hindun an ta zurana hindu tana dab da ta ziyarce mu hindu akwai yiwuwar ta ziyarce mu kaga an sama laisa an sama asa ta'ut ta'nisi sannan wa ta'ul fa'il sannan saboda ko ka ce wata alfa'il tunda muke bi dalili kabulihi ma ta asalisi ko wata alfa'il zai zama asafi ne akan ta asalisi wata alfa'il da kuma karɓar su da suke mawa ta alfa'ili da laisa da asali suna karɓar ta alfa'ili fi na cikin kwatan kwatan fadin ka lasta minhum fi shay'in Allah yake biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lasta wannan ta'u din take fa'ili anan ga ta da suke laisa ko hakanan faɗin shi wani hau da kwatankwacin faɗin Allah fahal a saitum in tawallaitum a saitum fa'ili ne wani ta'unin fa'ili ne nimu din ta shiga da zuwa akan fa'ilin canji ne wani ma ya dillu ala fi'iliyati ma aidan yana da garin da yake shirarwa a bisa kasancewar waɗannan kalmomin guda biyu laisa da asa cewa fi'ili ne aidan daɗa annahu cewa yadda sha'anin da lamarin yake ya juzu yana halatta fi khabari laisa a cikin labarin laisa yana halatta ya juzu fi khabari laisa ta qadimuhu ala ismiha yana halatta akan labarin laisa ya gabaci sunanta labarin laisa ba ya zo kafin sunan yana halatta ijma'an wannan haduwan bakin malamai duka ijma'in malamai wannan ya halatta wa alaiha kai yana halatta ma ya zo ka- ya gabaci laifin ma gaba daya shi labarin nata ba ya gabaci ma ana tare ya gabaci ma ita laifin kanta alar raji bisa zance wanda yake marin jayi to wannan kuwa wa ma ita kuma ma la ya juzu ma'aha baya halatta tare da ita illa maji'u khabariha muta'akhiran anha wa an sinha ita kuma baya halatta sai dai labarin sai zo majinkirci daga gare ta kai zo majinkirci ma daga sunanta sai an kawo ma a kawo sunan sannan a kawo labari to wannan ya da tabbatar mana laisa da ma ba ɗaya bane ba suna da bambanci ba abu ɗaya bane ba ana tare to sai mu koma can inda muka baro wabil alamati saniyati da alama ta biyu ne wabil alamati saniyati da alama ta biyu muke kaf- muke yin rashi alaman za'ama alaman za'amat niyyata ni'ima wa bisa bisa wanda ya raya cewa wai da ni'ima da bisa su kuma wai sunaye ne ma wace ce alama ta biyu ai alamun biyu ya kawo yace da alamar farko da alamun duka biyu ana yin rabi da su ga wanda ya ce laisa da asahar shi ne alama ta biyu ita ce wace ta'u tani su sakina saboda ita ni'ima da bisa yana nuna maka ta'ul ta'ul fa'il ba ta shiga mata kenan sai ce da alama na biyun kawai ma'ana ta'u tani ta'u tani ta'u tani ta asakina ita tana shiga manima tana shiga malaisa to shi ma ga lamba na ɗaya nan sai da shi yana da yawa ga lamba na ɗaya nan yana da yawa sai ya zama shine karshen karatun namu an gan shi lamba na ɗaya a nawa a wajen ta'alimi to lamba na biyu a PDF a littafi lamba na ɗaya ta'aliki a gaban ni'ima da asa malam yace taqaddama qariban karatu ya gabace mu a kaɗan nan baya kaɗan annal kufiyin cewa mutanen kufa zahabu sun tafi ila anna ni'ima wa bisa cewa ni'ima da bisa ismani sunaye ne muttadin ne da suna masu kafa hujja ala zalika a bisa wannan bin kula harfin harfin jarri alaihima da shigan harafin jarra a- akan ni'ima da bi'isa fagar hakau hakika sun hakaito anna arabiyan wani balaraban kauye bushira bi walada bi wilada timraati bushira bi wilada timraati unsa an mai bishara da haihuwar matar shi da mace fakala sai ce wallahi na rantse da Allah ma hiya bi ni'mal waladu ba dan da ake cewa lalela da ake cewa ma- madalla da shi bane wannan yar ba dan da ake cewa maraba da shi bane wa aka sun sake yi hikaya anna arabiyan wani balaraban kauye zaba ya tafi lin ziyarata ahibba'i gidan ziyarar masoyan shi alahi ma'ari a bisa jaki badi'i sairi mai jinkirin tafiya faqala sai ce ni'mal sairu ma dallan tafiya alahi isal airu a bisa jakin da ake cewa tsir da shi mana cewa qad radda alaihima wa qad rudda alaihima hakika an yi raddi a gare su bisa wannan magana tasu bi anna harfal jarr cewa wannan harfin jarr wannan harful jarr din ma'ana wannan alalin da da da ba'un din can da ta shiga manima da alalin ta shiga mabisa ba su ne huruful jarr ba eh bi anna hurufal jarr fi taqdir a qaddarawa a dakhilun ala ismin sun shiga masuna ne ba sun shiga mawa ainihin su nima da bisan bane wa jumlatu bi'sal ayru jumlat bi'sal ayru ma'amulatun ma'amulatun lil ismi al muqaddar lil ismi al muqaddar lil ismi al muqaddar aba su ma'amulai ne ab- abinda aka yi aiki akan su ne wani suna ne boyayye yi aiki akan su wata kabirul kalami yadda za ka kaddara su zancen shi ne wallahi na rantse da Allah ma hiya bi waladin ashe kaga ba'un din ashe ga abin da ta shiga mawa nan bi waladin din nan nan ta shiga mawa ma hiya bi waladin ba ita ba ya bace ba makulin fihi wanda ake faɗa a cikin shi ni'imal walad ake cewa ma da lalla sannan Ah, to shine takadirin wannan na wa sannan shi kuma na biyun wani imar sairu madallar tafiya ala ainihin bisa wani jaki makulin fi shi ma wanda ake cewa a cikin shi bi isal airu tirdin wannan jaki kaga ashe ala din airin din nan ta shigar mawa wanda aka shafe shi ma can wadadin din nan ta shigar mawa wanda aka shafe wa dalili ce hujjar mu akan wannan ala anna dukhula harfil jarri wal dalilu hujjatu ala anna dukhula harfil jarri cewa shigan harfin jarra fil labdi a cikin lafazi la yadullu ala ismiyati ma dakhala alai baya shirarwa a bisa sunan taka kasancewar sunan abin da ya shiga mawa annahu yadda sha'anin da lamarin yake kad dakhala hakika harful jar ya shiga fil lafzi ala fazi ala al fi'l bisa fi'li allazi in aqada al ijma' wanda ijma'i ya kullu ala annahu fi'lun cewa shi aiki ne da mu kufawan da mu basarawan da kufawan duk sun yadda aiki ne amma kuma ga harful jar ya shiga mai sauraka shi ma ashe irin wancan ne ala annahu fi'lun mun yi ijma'i ala annahu fi'lun cewa aiki ne misal qaulin sha'iri kaman fadin mawaki والله ما ليلي بنا مصاحب ولا مخالد لي ولا مخالد لي جانب والله نارن كده الله ما ليلي dare na bai zamo bina masahibu daren da ake cewa wanda ma'abucin daren yayi bacci ba wala mukhalidin ba mai cudanyan janibu janibin sa ba mai cudanyan alliya na tausan shimfiɗa ba ne ba ji bacci babban ma san ya hagar gari na akan wata shimfiɗa mai taushi ba kaga mana ce faqad ajma'ana da mu da kufawa mun yi ijma'i ala anna nama cewa kalmar nama fi'lun madu na fi'li ne mawdi ko ba gama fala budda to ba makawa an ya kuna taqdiru kaddarawa ya zamanto annal ba'a wannan ban dakhilatun ala sun ta shiga masuna ne wa ya kuna taqdiru sai kaddarawa ya zamanto wallahi na ranzi da Allah ma laili dare na bai zamanto bi maqulin tuki wanda ake cewa a cikin shi na masahibuhu ma abokin shi bace ba kaga ce bai na na ba wannan nan bi makulin ki ta shiga ma makulin din nan ne ba lailin ta shiga ma wazo ta kadiri wa haythu lazama hauna to wa haythu lazama hauna to yanda wannan ya lazamta anan falyan falyan zam misluhu to misalin shi dole ne ya lazamta fi ni mawdisa a cikin lima mawdisa li subuti fi'liyatiha saboda tabbatan kasancewar ta fi'ili bi da kula ta itanisi saboda shigan ta utanisi a cikin ta wata ilfa'ili da kuma ta ta fa'ili alaihi ma a gare su to anan ya ce bi da kula ta itanisi wa ta ilfa'ili alaihi ma kaga ya samu zuhuli ai mun ce ta ilfa'ili ba ta shigan mu bi da da bisa ko shi ma kuma ya faɗa a can a matanin a wannan ai ne matanin wancan daban mai wannan talikin daban shi ne ta'alikin da ya dan samu zuhudi anan ta ta'alisi ne kawai take shiga magana yana magana ni'ima da ni'ima da ni'ima da isa ne yawa ta ta'alisi ne take shiga musu bana ta'ul sa'il ta dan samu zuhudi ne nan da ya zabi yawa to shi ne to alhamdulillah shi ne karshen karatun mu da za mu tsaya a wannan karatu duk ko da yake akwai karashin da mu karasa shi kawai ko arrabi'u na hudu arra'a as-salisatu na uku daga alamomin da suke shigan mawa suke shigan mawa fi'ili as-salisatu daga na uku daga alamomin da suke shigan mawa fi'ili ya ul mukhadabati ya din abokiyar zanci ya din abokiyar zanci ka komi kamar fadin ka komi tashi to wannan ya ul ta shirye da cewa wannan kalmar su fi'ili ne dan ga yanan wanda ta shirye da cewa wannan kalmar fa'ili ne ga yanan ta shigan ma kalma wa bi hazi wa bi hazi shi ma dai da wannan ya ul din ne rudda aka yi rabi alaman kala bisa wanda ya ce inna hati kalmar hati wa ta'ala da ta'ala isma fi'ilai ne cewa wai sunan fi'ilai ne ba fi'ilai ba ne bal fi'ilai ne sau dukkanin su ya untun tana shiga musu ita ana cewa hati wani ana cewa ta'alai ana cewa ta'alai shi hati jego ta'alai zo ana cewa haka to sauraka fi'ili ne kawai الرابعة na hudu. nuna taukidi gudan karfafa magana shadidatun mai karfi aw khatifatun ko mara karfi now kaman fadin Allah subhanahu wataala la yusjananna lallai ne zai yi kurkuku wala yakunan zai kasance to dukkan nunin dinnan biyu din nunin taukidi ne wannan nunin taukidin ya shiryar mana da cewa la yusjananna nan yusjananna yusjananna fi ne ya kunan fi'ili ne don ga nuna sauki ne ta shiga musu ɗaya mai ƙarfi ɗaya mara ƙarfi. Tuma da yake wa amma kaulu amma faɗin mawaƙi. A fa'ilun ahadaru shuhuda, shin shi mai cewa ne ahadaru shuhuda ku kawo shaidu. fa darura sun wannan larura ne wai ma'ana abin da ke nuna maka aqailu nafsi ba fi'ili bane abin nan ne abin ismul fa'il ne qala yaqulu qa'ilun to kuma gashi nan an sa mushi nunu saukidi kuma mun yi magana nunu saukidi fi'ili ko take shigan mawa to gashi yau ta shigan mawa ta shigan mawa suna to sai aka ba da amsa cewa larura ne na ya jawo aka kawo na nunu saukidi bayan larura kuma shi fi'ili mudari yana cikakke a shi ismul fa'il yana da cikakken kamantuwa matukar kamantuwa da fi'ili mudari dan suna ba da ma'ana daya kuma suna ba da hukunci dai sukan zo ma da irin tsarin harufansu da wasu su zama iri daya ma'ana zama tusi cikin siga daya su haka wannan ne kusan ya halatta nuna sauki da ya shiga ma wannan fi'ili mudari ya shiga ma wannan ismul fa'il din to shine inda za mu tsaya su sai mu tashi kan fasali mun gama da wani alhamdulillah wannan shine zaman mu na goma sha ɗaya cikin wannan karatu namu na Awdahul Masalik ila Alfiyat ibn Malik dan uwan ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan Kana sabon garin Zaria Kaduna State a faɗan ƙasa Najeriya namban waya WhatsApp ko kira don tambaya shine 080 24 36 51 15 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh